أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta ashirin da biyu a silsilar karatunmu na ahalari kamar yadda muke faɗan shi da hausa wanda muna cikin babin shi na ƙarshe za mu tashi inda malam yake cewa wa man shakka hal huwa fil witri aw fi thaniyati shafa'i ja'alaha thaniyata shafa'i wa sajada ba'da salami thumma autara wannan zai mana magana cikin rabkannuwa idan mutum yana cikin shafa'i da wuturi shine yace wa man shakka mutumin da yake kokonto hal huwa fil witri aw fi thaniyati shafa'i ya san dai shafa'i da wuturi yake yi kuma wannan raka'ar ita ce raka'a ta biyu ta shafa'i ko kuma ya gama shafa'i ita ce raka'ar witri ya manta sai kokonto ya kama shi a daidai wannan karan to ya zai yi sai malam yace ja'alaha saniyata shafa'i kawai abin da zai yi sai dauke ta kawai ita ce raka'a ta biyu ta sallar shafa'i saboda haka sai yayi ta a matsayin raka'a ta biyu ta sallar shafa'i wa sajada ba'da salami idan yayi sallama sai yayi sujjada ba'di thumma autara kuma sai ya tashi sai yayi a wutri daman dai ka'idar shine duk lokacin da mai sallah ya yi kokonto a kan adadin rako'i to zai gina ne akan akalla mafi zama kaɗan to idan wannan kaga yana kokonto ta biyu shafa'i ce ko kuma wuturi ce ma'ana in ka lura kawai zai yana kokonto wannan raka'a ta uku ce ko ta biyu to sai gina a ta biyun to wacce ce ta biyun ita ce ta biyun shafa'i ta ukun zai bari wacce ce ta ukun wuturi saboda haka sai ya gina akan cewa wannan ita ce raka'a ta biyun wuturi ce shafa'i sai ya sallame amma sai ya yi sujjada ba'di dalilin sujjada ba'din shine ta iya yuyuwa kuma akwai ƙari saboda haka in ka lura in yayi haka ya riskar da ƙarin da ragin gabaki daya wajen a tunanin kila ragewa ne ya tabbatar da cewa ya yi gini akan cewa kawai ragewan ne ya cika rakar amma wajen tunanin kuma taɓewa ƙari ne yayin sujjadar ƙari to shine ya riskar da su kenan wa man takallama baina shafa'i wal witri sahiyan fala shay alaihi wa in kana amidan kuriha wala shay alaihi yace mutumin da yayi magana tsakanin shafa'i da witri wannan mutumin inda mantuwa ne yayi ba laifin komai akan shi ba laifi kuma ba tsauni ba ba'adi idan kuma da gangam yayi ya aikata makaruhi amma ba tsauni ba ba'adi anan wanda sai ce to ya ne ake wato ka'ida shi witiri ba a so a yi shi shi kadai sai an gabatar masa da wannan raka'o'a din guda biyu da an sallame sai a jora shi da da sai a jona shi wannan wutirin raka'a daya To idan kuwa kai wannan raka'o'i guda biyu sai kai magana, kaga ka yanke tsakanin shafa'i da wuturi kenan. Amma duk da haka, ai ba haramun bane, inda gangam kai bai ɓata wucirinka ba bai komai ba Allahumma illa kawai dai kayan makruhi ana malikiya kenan a bayan haka idan misali kana so ka fita daga wannan karhancin da kai wannan raka'a biyu ta shafa'i sai kai wani sai kai magana sai kai magana to ba komai kana iya sake wasu shafa'in sannan sai ka ɗora wucirin wanda baka yi magana a tsakaninsu ba ba komai kana iya yin wannan ka yi shafa'inka raka'a biyu me kon ka tashi kai wuturi kawai sai ka shiga wani fira to abinda aka so in kana so ka fita daga karhancin to ka in ka gama fira kar ka ce to nayi shafa'i bari in dora wuturi kawai a ka sake wasu raka'a guda biyu sai kuma ka hada su da wuturi shikenan in kai haka ka fita daga wannan karhancin tunda nafila ce dama ita ko nafila ba wani yawa take ko wani adadi gare ta za ta in an kai adadi kaza ba a karawa ko to wannan shine wal masbuqu in adraka ma'a al-imami aqalla min rak'atin fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan fa in sajada ma'ahu batalat salatuhu muji wannan kuma masbuki shine wanda yake bin liman sai ce to masbuki ma'ana mai bin liman sallah idan ya zamana in adraka ma'a al-imami aqalla min rak'atin ya riski wani abu a sallah tare da liman amma wannan abun bai kai a ci masa raka'a guda ba bai kai raka'a ɗaya ba ma'ana lokacin da ka zo kai kana bin liman lokacin da ka zo zaka zo wani da sallar liman shi kuma already ya riga ya dago daga ruku'u na raka'a ƙarshe ashe izan zai zama abin da ka samu wala Allah sujjada ce guda biyu da zaman tahiya da sallama wannan baka samu ko raka'a ɗaya tare da shi ba wala Allah sujjada ce guda ɗaya zaka samu da zaman tahiya da sallama wala Allah ma zaman tahiya da sallama ne to sai aka yi arashi a wannan sallar da limamin nan yake yi wanda ka zo yanzu a ƙarshe bayan ya kammala ruku'un raka a ƙarshe ma'ana baka samu raka'a ko dai ba amma ka samu sujjadoji da zaman tahiya da sallama tare da shi to sai zamana kuma ana bin shi kabli ko ba adi to kai ma mu da ka joni da shi yanzu tunda abin da ke abin da ka samu da shi bai kai raka'a ba so da haka baka samu jami'i tare da shi ba to duk abin da ya na raukan nuwa bai shafe ka ba so da haka in kabli ta kama shi ba za ku yi kabli tare da shi ba in ba ta kama shi ba za ku yi ba tare da shi ba in kuma ka kuskura ka bi shi kuka yi wannan kablin sai kuma ka tashi ka jora ka kawo cikon sauran ko kuma ka bar shi da yayi ba'adi da yayi sallama ka tashi ka ji sallaka dan zan ce kai sallaka ba zan ce ka cika sallah ba shin da ba ka samu ko raka'a da shi ba cikakkun sallah ne zaka yi to sai kaga yayi ba'adi kai ma sai ce to zaka yi ba'adi bayan ya gama yace to wannan ka batar da sallanka ko da yake a cikin yin ba'adin a cikin yin ba'adin akwai malan da suke ganin mutumin da yayi kabli a inda ba muhallinta ba ya bata sallar shi amma dan yayi ba'adi a inda ba muhallinta ba bai bata sallan ba to wannan dai a mu kalli wannan mun riga mun tattauna shi a karatun baya duk da shi yanzu anan bai bai rarrabe ba bai mayyaze ba cewa in kauli ce ka bi shi alhali baka samu ko raka da tare da shi ba sallan ka ya baci amma in ka bar ba'adi in kai bi shi ba in kai ba'adi sallan ka bai baci ba saboda kaida ka riga ka ce assalamu alaikum ne kai ba'adi mun riga mun yi wannan bayanin dai a baya shi yasa ya ina ga anan bai warware shi sosai ba shine yace ba za ka yi bi shi sujjada ba ko kabli ko ba'adi fa in sajada ma'ahu batalat salatuhu in ko kai sujada tare da shi ma'ana kabli kenan dan kablin ce zaka yi tare da shi dan daman ba'adi ko tare kuka yi wannan rafkan nuwan da shi ko da ka samu wannan jam'in ai ba za ka yi ba'adi ba tare da shi lokacin da ya sallama shin da kai kana da ciko zaka tashi ne a ka cika sa sannan ka kawo a wannan ba'adin bayan ya gama ko bayan ka gama to shine yace wa in adaraka raka'atan kamilatan أو أكثر سجد معه سجد معه القبلية آه وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه يتي وإن أدرك ركعة كاملة إذا كما مسبوكي كل داي من سني إذا أنت مسبوكي شيني وان ديا سامو صلى تارد لما أما باتكك يا بأرقاش وتر sabanin mamu wanda ya samu cikakkiya ko ma'amu duk da dai a wata ma'anar ana daukan hatta masbuki ma mamu ne ko hatta masbuki mamu ne to amma dai da kaji an yi an yi itlaqin masbuki to lallai mamu ne wanda bai samu duka sallar ba mamu ne wanda bai samu duka sallar ba ko so sai ce to masbuki idan ya samu raka'a cikakkiya tare da liman aƙalla guda ɗaya au aksara ko kuma ma abin da ya samu na raka'o'i ya ci raka'a guda ɗaya amma dai ba duk sallar ya samu ba aƙalla an bar shi raka'a ɗaya ko fiye da raka'a ɗaya sai ce to wannan sajada ma'ahul qabliya idan liman zai yi qabli wannan mamudin masbuki zai bi shi duk da cewa bai gama sallar ba fa to amma da ke kabli sai ai sai liman ya ce assalamu alaikum sannan ya sallame ka ko ai mun sani duk da kana da sauran cikon sallah ai ba za ka tashi karama ba sai liman ya ce assalamu alaikum mana na sallame ka ka tashi ka iya cika sauran kai kuma wanda muka yi sallan cikakke za ka iya tashi ka tafiyan ka liman ya ce na sallame ka wato an fita daga sallah kenan to tinda sai ya ce assalamu alaikum ne ya sallame ka ka je ka cika sauran to bai ce ba yanzu zai yi kabli to za ka yi kabli tare da shi kai masbuki wato mutumin da aka tsere wata sallah za a yi kabli to zai yi kabli tare da limami lokacin da liman zai yi kabli shi ma zai bi shi su yi kabli in an yi assalamu alaikum zai tashi cika sallar shi ba sai ya sake wata kablin ba shi ne ce sajada ma'ahul qabliya wa akhara al ba'di amma idan ba ce mu ji da kyau idan ba ce ta kama limamin ka kai kuma baka cika sallar tare da shi ba wata ka samu za ka ƙara shi sauran to idan wannan ba'adin ce lokacin da liman ya ce assalamu alaikum kai zaka miƙe ne ka cika sauran sallah ka zaka bar liman da shi da wanda suka fara sallah tare su wannan ba'adin amma da ka miƙe fa ba'adin ta faɗi kanka ba kai ma zaka jinkirta ta ne lokacin da ka gama sallah ka kace assalamu alaikum sai kai wannan ba'adin waccan wanda baka bi liman ba an fahimta saboda sallar a cikin ta liman ce ta samu tunda a cikin ta liman ta samu kai ka samu wannan jam'in to kai ma ashe da kai a ciki sai ce fa in sajada ma'al imami amidan batal salatu wa in kana sahiyan sajada ba'da salami yace idan kuma kai masbuki wanda kana da cikon sallah amma sai ka bi liman a ba'di yace assalamu alaikum maimakon ka tashi ka cika sallarka kawai sai ka jira shi sai da kuka yi ba'di tare sannan ka tashi zaka yi da sallarka inda gangam kai sallar ta baci idan da mantuwa kai to again za ka sake wata ba'adin wannan ba'adin bayan ka gama sallama sai ka sake yin wata ba'adi wannan ba'adin da kai ta biyu ba waccan ta liman ba ce ta liman kun yi tare da liman kawai ta kai ƙarin wasu sujjadoji ne a sallah wanda babu su a muhallin su an fahimta to anan ya bar wani abu wanda kuma shine ma yafi yawa cewa idan baka sani ba fa kuma shine abin da ya bari ya ce fa in sajada mal imami amidan batala salatuhu wa in kana sahiyan sajada ba'da salami idan ya bi liman kai masbuki sai ka bi liman kuka yi sujjada ba'di tare alhali ya kamata ka bari sai ka cika sare ka yi sallama karama ta sai ka bi shi sai ce inda gangam kai sallata baci inda mantuwa kai zaka sake yin wata ba'din to idan kuma rishin sani ne fa ya ja maka ka san wanda zai manta ya bi liman a haka shine ka san wanda zai yi da gangan bayan ya kan ba haka ake ba su ne kaɗan amma wanda za su yi dan rashin sani su suka fi yawa to wancan kaɗan ɗin ya faɗi hukuncin su wannan da yawan kuma fa to a rajihi shi ma sai yi ba'adin a rajihi a rajihi sai yi ba'adin sai a riskar da shi cikin masu a rafkanuwa duk da ba guri ɗaya da malaman musulunci suka ba da jahilci a matsayin uzuri dalili an umarce ka ne da ka je ka nemi ilimi dole to tunda baka je ka nema ba wasu suna ganin rishin neman ilimin da ya jaza maka kai kuskure a cikin ibada wannan za iya ambaton abun ganganci da gangam ne kai to ala ayi halin dai a a a wannan dai kenan wallahu alam so da haka ne abinda gabar a nan gabar abinda na so in faɗa shi ne mu dage mu nemi ilimin abinda za mu yi ibada shi wajibi ne akan mu ilimi na farzo ainin wajibi ne akan mu don tun farkon littafin nan daman ya faɗa mana awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka hakamis salati wa siyami ko wa tahara kakamin salati wa taharatu wasiyami ko da wani wannan dole farko bayan ka san ka kyautace imanin ka imanin nan ba zai kyautatu ba kuwa dole sai ka haɗa shi da ibada to duk ibada zan farko ainihin ne wato dole sai kai kayi sannan ta sauka akan ka in duk duniya za su haɗu su yi ba ta sauka akan ka ba to dole ka sanya ake yi so da haka ba uzuri ba ne ƴan uwa musulmi mu zauna ba tare da mun bi karatuttuka na addini ba a gaskiya ba daidai ba ne babbar musibar da muke fuskanta a wannan zamanin shine so da yawa waɗanda ma suke damuwa da karatuttukan addinin sun fi sha'awan guda biyu sun fi sha'awan guda biyu na farko shine ai challenge din aqidar wasu na biyu a kare raddi wannan karatun masu damuwa ma da karatun addini sun fi sha'awan wannan guda biyun amma karatun da za a yi ka sanya za ka yi ibada ya za ka yi mu'amala daidai da koyarwar musulunci za ka iske mutane ba su damu da shi ba. To wannan gaskiya na ƙasa ne al'ummar musulmi, ya kamata mu mayar da hankalinmu a kan wannan. Abin da ya shafi wannan hayaniyar, wani lokaci muka shige ta dole idan abu ya ƙure. Amma dan Allah kar mu maida ta ya zama shi ne abin da zai ɗauke hankalinmu daga yadda za mu yi mu ibada. Misali, ka zo kai salafiya kake ko izala take kai kullun sha'awanka a zagi ɗan ɗariƙu ko a zagi masu wani aƙidar daban to naji kai ta bi ka ƙarar da dukkan lokutanka na sauraron karatu cikin zagin ƴan ɗariƙa in ka tara gaba da amfanin me maka amfanin da zai maka shine ka guji ɗariƙa ko dan za a gaya maka ba ta da kyau ka guje ta ko to da ka guje ta ina ka je shi da ka guji ɗariƙa zama za ka yi ba aikin ibada a da aikin ibada to ka koyi yanda za ka yi ibadar bayan ka guji dariƙar ba ka koya ba to me amfani bai riban ka misali mu yan dariƙa kullun sha'awan mu ai wa yan izala raddi menene ƙolƙoluwar natijar raddin shine ka san izala abinda suke faɗan nan ba gaskiya bane so da ka guji izala ka gane suna yaudara cikin mutane to amma da muka gane izalan nan ba daidai bane muka guje ta shi ne za mu dawo mu zauna ne a za mu yi ta ibada to mun koyi ibadan ne ko ku kawai da mun guji izala shi kenan kuma akwai wani abu guda biyu da ya kamata mu kula mafi yawa waɗanda suke sha'awan ai wa'azi na zagin ɗariƙa za ka iske tun kafin ma a fara zagin ta ba sa yin ta mafi yawa waɗanda suke sha'awan ai tawa ƴan izala raddi ai tawa ƴan izala raddi da a ƙara gudar izala da mutum kafin a fara raddin ba sa yin izala to me ribar me ribar me fa'idar so dan Allah ya kamata mu mayar da hankalinmu akan karatuttukan da za mu koyi ibada abinda Allah ya fardanta mana mu koyi mu'amala yadda addinin Allah ya tsara mana yafi ma waɗancan hayaniyoyi mukan shige su ya zama dole a lokutan da muka ga an matsa wata gaskiya amma ba muna so mu maida shi ne aikinmu ba a'a duk lokacin da akwai wanda su sun maida zagin mutane sun maida a a ɓatanci ga wasu da ƙoƙarin tsarkake kansu da ɓata wasu shine kaɗai aikinsu to waɗannan mutanen ba yadda za ka yi da su ka bar su su yi aikinsu amma do Allah idan abu ya kai ya kawo ka zo ka ɗan shafa kan mutum jahilcin shi ya bayyana ƙarye shi ta bayyana son zuciyar shi ya bayyana to shi kenan ka kyale shi ba kuma za ka ɓata lokacinka ba akan shi abin da ya ɓata lokaci kai ka je ka ta karatu kai ta karatu lokacin da yana can yana ta zage-zage ai dai ka nuna ma duniya shi waye ko an san shi an san waye shi inda yake da son zuciya an nuna annabbahar inda yake ƙarya an nuna annabbahar inda yake abu bisa jahilci an nuna annabbahar so da haka daga yanzu an mai fanti sunan shi mai son zuciya jahili mai ƙarya to duk karatun da zai maka a wannan mustawar yake karatu ne na son zuciya karatu ne na ƙarya karatu ne na jahilci ai an gama ba kuma za a yi ta bi kullum ana ta ƙara faɗa a maimakon a yi ta bi kullum ana ta ƙara faɗa ana ta ƙara faɗa a zo a karantar da mutane addini a gaya musu abin da Allah ya farlanta musu na na ibadu da yadda ya tsara musu su mu'amala na rayuwa yafi wannan shine so mafi yawa mai da hankalinmu a waɗancan ɓarayoyin ya sanya mu yanzu lamuran addinin mun yi rauni sosai sai kaga an tare mu a cikin hukuncin sallah mun kasa bada wani hukuncin balle a cikin lamuranmu na dariƙa yanzu da za a tsare wani mu a a ce an yi katon taro ka kaddara taron nan da ake zuwa zan faɗi wannan maganan yau taron nan da ake zuwa na maulidin shehu radiyallahu anhu yawan mutanen nan sai a ce an zo an sa gate an zagaye ta ce sai wanda ya faɗi sharuɗan ɗariƙar tijjani ‘yan ɗariƙa ne fa mu sai wanda ya faɗi sharuɗan ɗariƙar tijjani ne zai fita daga taron wallahi da yawa za a zauna a cikin taron ba za su shiga sai an tashi taro an yi addu'a kowa zai tafi gida eh amma ba za ka tafi gida ba sai ka tsaya bakin gida akwai wani malami yana jira a gefe sai ka karanta mai sharuɗan ɗariƙar tijjaniya guda nawa ne ka ce kaza ne da wanne da wanne kaza na kaza na kaza na kaza na sannan shi to je ka gida wallahi da yawa ba za su koma garin su ba to me wahala mu zauna mu san su mana shi ku sharɗin nan fa akan shi ne ka an shi tariƙarka shi ku ƙa'ida idza zala shartu zala mashrud to zan in ba in ka bar sharadi to abin da aka sharɗanta maka akai ya faɗi to idan kuwa abu ya zama haka ƴan uwa sharɗin ma ba mu san su ba ta ya za mu tabbatar mun cika ashe da yawa muna ce mu ɗan ɗariƙa ne a matsayin kawai da'awa ne to mu dawo mu karatu amma kullum ɗan izala kaza ɗan izala kaza eh ɗan izala kaza ne amma ka gane ka ko tun kafin a ga maka daman baka yin ta abin da zan wajibin ka ka sani ko baka san shi ba saboda ya kamata mu mai da hankali mu yi ta yin karatu ya fi mu mai da hankali wurin rigingimu Allah ya sa mu dace yace wa idza sahal masbuqu ba'da salami al-imami fa huwa kal musalli wahdahu yace idan masbuki ma'ana wanda aka tserewa a sallah da mun yi ta bayani bayan liman ya ce assalamu alaikum ko bayan ya ce assalamu alaikum kaga zaka tashi ka cika sa to sai zamana limamin ka ana bin shi ba'adi ayi okay ba mu zo kan nan ba yace idza sahal masbuqu idan lima idan masbuqi yayi rabkannuwa bayan liman ya ce assalamu alaikum kun yi sallah kun kare lafiya a wannan sallar babu kabuli babu ba'adi daga liman ya sallame ka to bayan ka tashi a wannan tsakanin ramuwar abinda zaka cika sa sai ka samu raukannuwa to wannan fa huwa kal musalli wahdahu hukuncin ka hukuncin mai sallah shi ɗaya ne menene dalilin da yasa faɗi haka yace ma'anan shi mun faɗa a karatun baya da a ce a bayan liman kake to liman ya ɗauke maka duk abin da kai na raukannuwa to tunda yanzu a gaban a yanzu ba tare da liman kake liman ya sallame ka to abin da kai a tsakanin wannan liman bai dauke maka saboda haka da kai da mai sallah duk daya mai sallah shi kadai duk daya wato duk abin da kai na raukan ruwa in kabli ta kama ka zaka wannan kabli in ba ta kama ka zaka wannan ba adin liman bai dauke maka ba dan karka ji an ce liman yana dauke wa mamu sai ka ce to ai kai ma yanzu ka zama mamu din shi ka bi shi saboda ka saura abin da zaka rama ma in ka samu raukan ruwa liman ya dauke a'a sai ma damar kuna tare ne amma da kun rabu to duk abin da ka dauka da kai da mai sallah shi daya duk daya kuke shi yasa ce wa idza tarattaba ala al-masbuqi ba'diyyun min jihati imamihi wa qabliyyun min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabliyyu saboda idan ya jeranta akan masbuqi ga ba'di taliman din shi ce ga qabli kuma tashi ce lokacin da ya tashi zai cika sa qabli ta kama shi ya zai yi sai ce ajza'ahu al-qabliyyu qablin da zai ta isa masa ni ake nufi limaminka ya samu rabkannuwa zai yi ba'adi kuma daman mun ce ba za ka bi shi ba tunda kai masbuki ne a ba'adi lokacin da yace assalamu alaikum ba za ka yi ba'adin tare da shi za ka tashi ne in ka tashi lokacin da ka kammala ne za ka yi ba'adin karamata to da ka tashi kuma a kokar ka ga ka tashi da bashin ba'adi kana nan kana jira ka sallame kai ba'adi wannan taliman ce to kuma a kokarin da a kokarin cikawar wannan kuma sai kabili ta kama ka wannan kuma ta kace ta kanka tunda yanzu kun rabu da liman duk abin da ka samu na raukan nuwa kai ka daukan makanka to sai sai kabli ta same ka ya zaka yi ga kabli taka ta kanka ga ba'adi ta liman ya zaka yi to sai mu koma waccan ka'idar ta farko can baya da muka faɗa menene shine idan kabli da ba'adi suka jerantu a cikin sallah guda daya to kablin ake yi ta isar mu ba'adin to yanzu ma ita zaka yi ka'idar ka'idar tunda yanzu kawai in ka lura duk da waccan ba'adin ta limamin kace amma ai ta shafe ka kablin wannan ta ta shafe ka kuma duk kai ne zaka yi ba wani je maka ba to me ka'idar ka'idar shine in kabli da ba'adi suka haɗu a cikin sallah wato ƙari da ragi a cikin sallah to kabli ake yi saboda haka yanzu ma sai ce ajza'ahu liqabli kawai kablin zaka yi shikenan in kai kablin to ko ba sai kai waccan ba'adin wanda ta hau kanka ba ta dalilin bin limamin da kai wa man nasiyar ruku'a wa tazakkarahu fi sujudi raja'a qa'iman wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati thumma raka'a wa sajada ba'da salam yace wa man nasiya ruku'a mutumin da ya manta bai ruku'u ba wa tazakkarahu fi sujudi saboda haka da yana gama karatun sallah Allahu akbar bai koyi ruku'u kawai sai ya wuce sujada kaga ya ƙetare ruku'u ko yana cikin wannan sujadar sai tana ai ni ashe ban yi ruku'u ba to ya zai yi shine sai raja qa'iman daga wannan sujada sai ka tashi kai tsaye kai tsaye amma wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati a matsayin musahabi bayan kayi tsaye an so ka ƙara wani karatu ko kaka yake banda fatiha ko kaka ka ƙara wani karatu na su na ko da aya ɗaya ne bayan ka miƙe daga wancan sujjadar in kai haka wato mu rike tunda yake mustahabbi kenan ba dole bane kana iya kana dawowa tsayuwa kawai ka koma ruku'u amma a matsayin mustahabbi an so kai ƙara wani karatu sannan sai kai ruku'u din shine wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati thumma raka'a sai ruku'u to menene hukuncin sallar in ya gama ta tunda an samu wannan karan yace wa sajada ba'da salam sai sujada ba'di wa man nasiya sajadatan wahidatan zamu shiga wani guri mai rintsi yana da rintsi ana buƙatar a mayar da hankali sosai wajen fahimta shi a yace wa man wa man nasiya sajadatan wahidatan mutumin da wato wannan gurin yana dan tsawo bayanin shi yana dan tsawo sosai amma dai za mu fara idan lokacin ya bada naga minti 30 din ya kusa in lokacin ya bada shi kenan in ma bai bada ba sai mu ga yadda zamu yace wa man nasiya sajadatan wahidatan mutumin da ya manta sajada guda daya wata zakkaraha ba da qiyamihi bai tuna ba sai bayan ya tashi tsaye lokacin da zai kama sallah kenan ya ya daga raka'a ta gaba raja'a jalisan sai ya dawo ya zauna wa sajadaha sai yi sujadar wannan illa an yakuna qaddara sa qabla al-qiyam fala yujil julusa sai dai ko in daman kafin ya miƙe sai da ya zauna bai to anan ba zai sake zaman ba to wannan gabar kenan gabobin wannan suna da tsauri bari in tsaya akan wannan gaba in warware ta in ya so sauran gabobin sai mu dauke su a halka ta gaba insha Allah mutum ne ya zo a sallah mun sani dai kowace raka tana da sujjada guda biyu idan aka yi sujjada farko aka dago ai zama ake sannan a koma a yi ta biyu ko an fahimta to shikenan to wannan magana da ake yayi sujjada farko da ya yi sujjada farko da ya dago maimakon ya zauna ya koma ya ta biyu kawai daga wannan sujjadar sai ya miƙe tsaye kaga ya ɗauka kenan sujjada ta biyu ce alhali ta ɗaya ce bai tuna ba sai da yana karatun sallah ta raka'a gaba sannan sai tuna ashe sujjada ɗaya kuma da ya tashi kawai ya ɗauka sujjada ta biyu ce ya miƙe tsaye to sai ya dawo amma in ya dawo yanzu sai ya yi zama sannan sai ya ƙara wannan sujjadar guda an fahimta sai ya ɗan zauna saboda me saboda waccan ta farkon daga ita ai miƙewa tsaye yayi to tsakanin sujjada da sujjada akwai zaman to in ka dawo sai ka zauna sai ka zauna sannan sai ka yi sujjadar wannan sannan sai ka tashi kamar ta ka ba ta kama ka na biyu da yace illa an yakuna a illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam fala yajil julusa sai ce sai dai ko in da man kai wannan dan zaman na tsakanin sujjadoji to wanda in ka dawo ba sai ka sake zama ba to shi kuma ya haka yake da kai sujjada ɗaya da ka ɗago ka zauna za ka koma kai ta biyu sai kai tunanin wannan zaman da kai kamar zaman tahiya ne saboda haka kawai sai ka miƙe maimakon ka tafi sujjada ta biyu kawai sai ka miƙe ka ga riga kai wannan zaman to shine yace to idan ka tuna in ka dawo yanzu ba sai kai zaman ba kawai kana dawowa daga sama sujjada kawai zaka fada ba sai kai zaman ba tunda ka riga kai shi an fahimci wannan to shi ma idan aka yi haka sai a yi sujjada ba adi to wannan shine wannan gabar zamu barta anan zamu je gabar amma anan akwai wani abu da ya kamata mu kula wannan tunawar sai in kafin kai ruku'u ne ka tuna sai idan kafin kai ruku'u ne ka tuna idan da ka tashi daga sujjadan nan guda daya ka manta dayar da ka tashi sai kawai ka kama karatun sallah baka tuna ba sai bayan kai ruku'u na raka'ar da ke bi baya to me matsayin wannan sallar to waccan sallar da kabar waccan sujjadar ita zaka yanke ta zaka cire ta sai zama yanzu wannan wannan rakar ita ce a madadin waccan an fahimta to a nan a halkar gaba za mu warware saboda zai kawo mana zai haɗa mana da wanda kuma duka sujjadojin guda biyu ya manta idan ya yi haka ƙabli zai yi a nan ko ba adi mun san dai za a yadda raka'ar in an yi ruku'u in kuma kafin a yi ruku'u ne to ga yanda za a yi mun yi bayani amma in sai da aka yi ruku'un raka'ar da ta biyo bayan wannan raka'ar sannan aka tuna to shine za mu yi bayani shin ƙabli za a yi ko ba adi dan to nan ne nake cewa akwai sarƙi mai yawa dole sai an aje hankali an yi tunani mai kyau sannan a bambance kabili ne a gurin ko ba abi Allah ya kai mu kuma wannan halkar yanzu ne za mu yi ta eh yanzu ne za a dora ta ba wai sai gobe ko jibi ba saboda na dan samu wata fursa yanzu ba zan so in saki daman ba so da haka mu haɗu a halka ɗin ta biyu yanzu insha Allah wadda ita ce halka ta 23 a karatun ahlari Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mu'aghriq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين